أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي يومنا لهدي بيوغ وتنشدا هجرة تمنزان الله صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da na wani ga watan turawa sha takwas ga watan biyu ko miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta dubu biyu da goma sha takwas satin da ya gabata mun shigo cikin aya ta uku a cikin suratul ma'ida mun ɗauko bayanai lokaci ya muna halinsa da haka a yau daga aya ta uku za mu tashi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoranmu a cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a duk ayyukan da za mu gabatar, Allah ya kashe mu akan haka, Allah ya sanya arjannar Fidaus ta kasance ita ce makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Hurrimat alaikumul maitatu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصر وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله فإن الله غفور رحيم
طو. الله سبحانه وتعالى يتي حرمت أن حرمتا wato ba a kawo wane ne ya haramta ba ta'uncin ba ta Allah ba ce domin an kalli almaitatu ne mu'annas ne kuma babu wanda yake da izinin ya halatta ko ya haramta saiwa sai Allah subhanahu wa ta'ala almaitatu kinnan akwai abin da za a kaddara hurrimat alaikum ko hurrima alaikum aklul maitati domin cin ne ake zance ko ba haka ba musulmi ya kamata ya gane cewa abinda Allah ya haramta ya haramta shi ne saboda hikma an gane ko to kun ga wannan wata da muke ciki kafin mu shiga cikin wannan aya akwai rana ta soyayya ko ta masoya juna masu soya juna kenan tunda za su yi abin da zai kai su shiga cikin wutar jahannama a soya su an gane ko wannan idi idi ne na kafirai amma ‘ya'yan musulmai ga shi nan ana turowa wasiƙoƙi daga wane zuwa ga wane. Asalin wannan idi akan tatsuniyoyi guda uku aka gina shi, na farko suka ce akwai wani mutum da ake kira Romilos, shi Romilos shi ne ya assasa, ya gina, ya aza tubali da harsashe na garin Roma. to a cikin tatsuniyar ko gatanar sai aka ce akwai wato wata kura ta zo ta bashi nono da ta bashi nono ya sha wannan ya taimaka masa ya samu ƙarfin tunani da hankali shi yasa ake yin wannan sallah sai a yanka wato rago a yanka kuma karya sai a je a shafa masa mari guda biyu suna yawo cikin gari mata suna shafa su wannan yana musu maganin rashin haihuwa to cikin lokacin da suke cikin arnancinsu wannan lokaci sai aka samu wani ƙiddi pasto ko pasteur ana kiransa valentine sai ɗaya daga cikin sarkin rumawa da ake kira kiliodios sai ya azabtar da shi ya kashe shi shekara ta ɗari biyu da tis'in da shida miladiya sai aka gina wato kanisa coci ko eglise shekara ta ɗari uku da hamsin daga miladiya a wannan lokacin sai suka ɗauke wannan idin daga baya daga idin arnanci zuwa ga idin shugaban wanda an ka kashe saboda soyayya sai aka ƙirƙira wanda aka kawo ma 'ya'yan musulmai suna amfani da shi an samu wata ƙissa ta biyu ta ƙarya wadda ta ce shi shugaban waɗannan kiristocin suna yin kafin su shiga cikin kiristanci su mutanen ƙasar roma suna da wani idi da ake kira Loberkilia wannan idin sun kasance suna yin shi a lokacin arnanci daga lokacin da suka shiga cikin nasaranci sai aka samu shugabansu na biyu wanda ake kira Kilodios na biyu a cikin karni na uku ya hana sojojinsa su yi aure saboda wannan yana rage musu ƙarfi sai shi wannan fada Valentine ya ba su izini su yi aure sai sarki ya samu labari sai ya kama shi yasa aka kashe shi daga nan wannan idi ya samu asali kissa ta uku ta ƙarya take cewa shi wannan wato fada da aka kashe ya mutu ne saboda ya ce ma sarki sarki yana son mutane su koma cikin addini na arnanci ya ce su dawo kissa ta ce an kashe shi ne ranar sha hudu ga watan fabrair ko fabriye shekara ta ɗari biyu da saba'in daga miladiya sai daga wannan lokaci suka ɗauko wannan sallah suka yaɗa ma duniya ku kuma ƴaƴan musulmi kullum kuna cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin so goma sha bakwai a yini a cikin sallar farilla kadai kuma ƙarshe duk sai ka zubar da su ka so ka aikata wannan musulunci soyayya ba ta da rana kullun ranar soyayya ce soyayyar musulmai ba ta karewa har zuwa ranar tashin alkiyama har cikin aljanna al-akhillau yawma'idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa almuttaqin babu ran da za a sanya musu soyayya amma wannan sunanta ba valentine ba sunanta sallar karuwanci da kafirci a buɗe ma matasa damar da za su yin zina Allah ya ce qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasna'un amma zaka ga mutun ya sai flyer ko yarinya ta jawo samarinta ta kai ma babanta ta ce baba ina so in yi ma presentan sheriki na sai ya bashi hannu ya ce saba piston wai soyayya ce ake yi Allah ya gane da mu dan haka dai wannan idi ne na kafirci in kuma kana son bayani mai yawa ka koma cikin littattafan da suka yi bayani kan wannan akwai wani littafi da ake kira al-mawsu'atu al-arabiyya al-alamiyya mujalladi na 17 shafi na 203 ko ka dubi mawsu'atu aghrabil a'yad wa a'jabil ihtifalat na Sayyid Siddiq Abdul Fattah in ka duba a shafi na 169 zuwa shafi na 171 ko ka dubi a Ayadul Kuffar wa Mawqiful Muslimi minha shafi na 37 na Ibrahim bin Muhammad Al-Huqayy dan haka dubara ta rage game shiga rijiya Allah subhanahu wa ta'ala ce hurrimat alaykumul maita aw al-mayyita akwai qira'a al-mayyita ta Abi Ja'far in an ce almayis a cikin asalin larabci shine abin da bai mutu ba zai mutu innaka mayyitun wa innahum mayyitun almaitatu kuma wanda ya riga ya mutu to amma wanda bai mutu ba ai ba haramun bane to sai mu ce shi Allah da ya ce almayyitatu saboda ya san da cewa zai mutu kuma ya san ya misi ajali musamma bai da shakka a cikin iliminsa ko kuma an samai suna almayyitatu saboda Allah ya san zai mutu ba za a yanka shi ba an gane ko dan kaka ce qira'a ta Abi Ja'far kaza kaza kaza kaza ga waɗanda bu san karatu ba satin da ya gabata mun kawo muku bayanai muka ce nan almayyitatu yana ɗauka am ko almaitatu amma sai an yi taksisin shi akan ƙa'idodi na tafsiri da kuma ƙa'idodi na hadisi da ƙa'idodi na shari'a ta malamai kamar hadisi da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zakatul jalili zakatu umme wanda yana cikin wato abi dawud sunan na abi dawuda da imamu tirmidhi abu huraira da jabir da sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka rawaito shi muka ce kuma sai an fitar da abubuwa guda biyu waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an halatta muna su waɗanda suka zo cikin hadisi na ibnu maja da hadith na addar al-qutni wajen ibnu umar radiyallahu an sannan sai mun fitar da lokacin da an ka je mai fatar abin da ya mutu domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin ibnu abbas wanda ya zo cikin sahih muslim idza dubigha al-ihabu faqad tahura to kaga shi yasa na ɗauko bayani wancan satin nake cewa dole in kana son tafsirin alqur'ani ko fiqh ko shari'a sai ka san ka'idojin da ake tace dalilai domin tana yiwa kaga almaitatu in ka ɗauki almaitatu shi kaɗai baka san cewa fata ta fita ba baka san akwai almaita ta ni waɗanda an ka halitta kaga sai ka shiga cikin matsala ina fata an fahimce ni sannan abin da yake cikin teku an halatta shi koda ya mutu aljarad an halatta shi to kaga ka zo kawai kai tafsiri ka ce hurrimat alaikum maitatu kai gaba to kaga wannan zai zama to kayi gurguwar fassara wanda tana bukatar bincike to anan nace malamai sun kawo ka'idodi wanda kuma an bi mu bashi to bashin nan shine za mu biya da yarda Allah subhanahu wa ta'ala. Ƙa'idodin da ake bi shine malamai suka ce in nasoshi suka zo, saboda yanzu ɗalibai waɗanda ba su da dogon bincike suna saurin ba da fatawa, hatta da jahillai suna ba da fatawa, ko ba haka ba, ‘yan Ƙur'aniyun sun fito kullum suna son su yi ƙoƙarin su kawo inkari na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma turawa suna son irin haka, saboda su sa mun shakku a cikin addininmu. to da haka nake son waɗannan ƙa'idodin na bi su gwargwadon iyawata a matsayina na ɗalibin ilimi don mu samu fahimtar yadda dalilan suke tafiya. Malamai suka ce idan aka samu yana yiwa lokacin da za a samun cin karo ba wai a zahiri ko a cikin alkur'ani akwai wannan. Kuna fahimta ta? Don saboda shi ɗan Ƙur'ani sai ce hadisi kaza ya ce kaza, hadisi kaza ya ce kaza, to ai kaga duk ƙarya ne, bai tsaya an ka fahimtar da al'umma ba kuna gane ni to ko cikin alkur'ani ana samun irin wannan amma sai malamai ne za su yi bayanin su bari mu bada misali a alkur'anin ci kafin mu shiga cikin bayanai misali Allah subhanahu wa ta'ala yace fa idza nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idin wala yatasaalun in aka yi busa a cikin kaho fala ansaba babu dangantaka akwai ta ko babu babu Allah ce ko to sai Allah ce yawma yafirru al-mar'u من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه كاغا لكل امرئ منهم يومئذ وترانتي قيامة كما يأتي فلا أنساب بينهم يومئذ وترانتي قيامة كما القرآن كافي ما أشكى حدثا تو يا ذاعي سيما لما يسكى آآ إن كجي الله يأتي باب أبو وني لوكتي ملا نفهم بيدا أنفاني دون يأتي ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم dole sai kun bi malamai to sai malamai suka ce yanzu za mu shiga almutawatir hadisi wanda ya zamanto mutawatiri ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ma naqalahu adadun yastahilu tawatu'uhum 'anil kadhib mutane masu yawa su ruwaito abu wanda kuma hissi na sami'tu ko ra'aitu ko da wani lokaci kafirai ne ma ana karɓa don yanzu akwai za a baka labarin akwai wani gari New York ko kafirai suka baka labarin New York za ka yarda da cewa akwai New York ko da baka zo ba ko ka karyata kuma wannan girman kai ne hadisi na Ibn Abbas radiyallahu anhu ya zo a cikin sahih Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza dubigha al-ihabu faqad tahura akwai hadisi na Abdullahi ibn Ukaym Abu Ukaym ibn wato Abu Dawuda da Imam Ahmad suka ruwaito shi da kuma sauran littattafan hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tantafi'u min almaitati min almaitati bi ihabin wala asabin kada ku yi amfani da dabbar da ta mutu bi ahabin fatarsa wala asabin ko ta ko ko kuma jijiya to kaga anan wanda yake so ya karanta hadisai duk hadisai ne sun inganta sai sai baka to kaga an ce in yayi tsarkaka ayi amfani da fatar in bai tsaka ba kai amfani ta kawai hadisin sun cika da juna ai duk ƙarya ce alaji a'a wancan ya ce ka ai amfani da fata ka ai amfani da jijiya ko ba haka ba sai aka ce a'a in aka je mai fatar ta halatta to kaji abin da ake nufi an gane ko sai mu gabatar da wannan hadisi mutawatir an gane ko akan hadisin da yake ba mutawatir ba matsayin ahad malamai suka ce ana gabatar da riwaya al-aktharuna ala al-aqalli idan ma mutane da dama suka yi riwaya sai aka samu yan kadan sun saba musu ta waya kamata a aiki da ita ta masu yawa hadisin ubada bin samit radiyallahu an cikin sahihi muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abubuwan da ake riba da su ko ba haka ba الذهب والذهب والفضة بالفضة كما هكذا هيا كاوسو yake cewa to waɗannan masalan bi mislin in za a sayar sai a yi daidai wa daidai sawa'an bi sawa tamka da tamka ko ba haka ba yadan bi yadin hannu da hannu sai muka samu hadisi na Usama dan Zaid wanda Imam Bukhari da Imam Muslim su ruwaito shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la riba illa fin nasi'a babu riba sai ta nasi'a wanda za a jinkirta ma mutun ya ƙara to kaga sun ci karo dan wanga ya nuna cewa akwai ribal fadl hadisi na biyu na farko akwai ribal fadl tunda an ce masalan bi mislin kinan kada a fifita don riba tana shigowa sai wadansu malamai suka ce ko ya zaman to wancan an shafe hukuncin ne tunda na an kawo daya wanga ya kawo biyu kenan can da yana matsayin daya sai aka ƙara guda ko kuma ba haka ba a'a wanga hadisin da yake mafi yawanci su suka ruwaito shi na Ubada bin Samit shi za mu gabatarwa akan hadisi na wato Usama dan Zaid malamai Ibn Abbas ma ya tafi akan babu riba sai ta nasi'a a cikin Bidayatul Mujtahid fi nihayat wato Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid na Ibn Rushd al-Hafiz amma an ruwaito yayi ruju'i daga wannan fatawa kan masu riba su zaburu su ce a'a ai Ibn Abbas ya halatta ta wallahi na rantsi da Allah ka bari in ka tsira na tashi alkiyama kana halaka sannan malamai suka ce in an ka samu hadisi muttasil wanda ya dangantu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yanke ba sai an ka samu mursal wanda ya tsaya bai kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda za a gabatar wanda ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi na Ibn Abbas wajen Imam al-Bukhari wato ɗaya daga cikin mata wanda aka yantar barira ko ba haka ba riwaya ta Ibn Abbas ta ce kana hurran shi mijinta ita barira ya kasance an gane hurran ɗani to sannan kuma wata riwaya ta zo ta ce kana abdan ya kasance bawa yuqalu lahu mughith ana ce mishi mughith to kaga riwaya da tace shi bawa ne ita ce riwaya muttasila riwaya da tace kana hurran ya kasance da riwaya ce mursala riwaya ce ta al-hakam inda al-bukhari wadda ta ce ɗa ne domin da ɗa ne in an ƴantar da matar shi ba za ta rabu da shi ba ko ba haka ba to kaga sai mu gabatar da riwaya wadda ta ce yana matsayin bawa akan riwaya wadda ta ce ya kasance yana matsayi na ɗa an fahimci wannan da kyau malamai suke cewa akwai misali na biyu kan wannan hadisi na Anas daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce idan liman idza salla julusan fa sallu julusan ajma'una in liman yayi sallah a zaune ya samu matsala ana sallah sai ya zauna to kowa haka zai zaunawa ba a cewa a'a a fidda shi ko ko wani mutum ya zo ya karɓi wurinsa a'a haka za ku yi sallah to sai an ka samu riwaya ta Imam Sha'bi wajen Ibn Hibban da Ibdar Qutni wanda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya ummanna ahadun ba'di jalisan wani ya ba mutane sallah bayana to kaga wannan riwaya ce ta sha'abi ba ta kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ga hadisi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni wanda zamu aiki da shi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka dan Qur'ani Yunus sai ka ja baya sannan kuma malamai suka ce ka'ida ta hudu ana gabatar da mattufiqa ala waslihi abinda malaman hadisi sun kai ittifaki ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abinda an kai sabanin cewa ya kai ko ba ke ba akwai hadisi na Jabir radiyallahu anhu wanda Imam bukhari da Imam Muslim suka ruwaito shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa idza waqa'at al-hudud wa surrifat at-turuq fala shuf'a idan aka abu ne na rabo shuf'a shine kun yi tarayya da mutum yana sai sayar da abu sai ka ji labarin ya sayar bai gaya maka ba ko ba haka ba to kana da izinin kai riko da shuf'a mun sai gida da kai jika 500 gidan nan kofa guda ce da shi sai ka sayar da rabi amma baka gaya min ba to ina da haƙƙin in ce ina son wannan rabin in mayar ma da wanda ya saya to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa idza a lokacin da waqa'atil hudud an kai wato aka raba wa surrifat turuq aka yi ma kowane gida tashi kofa fala shufa'a to nan babu shufa'a to kaga wannan hadisi muttafaqun alaihi ne hadisi na Jabir amma hadisi na Ibn Abi Mulaika daga Ibn Abbas wanda yake na wajen Tirmidhi da Imam Nisa'i an gane ko da Imam Tahawi da Imam Tabrani da Imam Daruqutni da Imam Al-Baihaqi wannan riwaya ta Ibn Abi Mulaika tana cewa ash-shuf'atu fi kulli shay shuf'a tana shiga cikin komai to tunda an ce tana shiga cikin komai wancan ya ci karo da wannan to yanzu zamu duba mu gani wancan cikin komai amma kuma ga dokoki waccan ta yi taksisi ta ce in an kai kaza an kai kaza babu shafa'a to kaga ba su ci karo da juna ba sai mu fahimci cewa ga abin da ake nufi mun fahimci wannan ko mun fahimci wannan ba sannan kuma malamai suka ce ana gabatar da mattufiqa ala raf'ihi abinda an kai ittifaqin an daukakar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da aka yi sabani akwai hadisi na Ubada ɗan Samit radiyallahu an wanda Imamul Bukhari da Imamu Muslim suka ruwaito shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatul kitab duk wanda bai karanta Fatiha ba bai da sallah to amma na ana nufin illiman yana karatu a asirce in yana karantawa a bayyane an yi sabani waɗansu suka ɗauki wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun waɗansu malamai suka ce a'a ko yana yi a bayyane ka karanta fatiha amma dai mu muna gani inda mun ka karkata in liman yana karatu bayyane za ka yi shiru domin sauraren alƙur'ani ibada ne kuma ka samu natsuwa amma in yana yi a sirce to sai ya zamanto kai sai ma za ka karanta fatiha a asirce an gane ko to wannan hadisi muttafaqun alaihi ne to sai aka samu kuma wata riwaya wannan riwaya ta Jabir dan Abdullah Imamu Malik cikin muwatta ya kawo ta da Imamul Baihaqi da Imamud Daruqutni suke cewa wato wannan riwaya ta Jabir tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu salatin la yuqra'u fiha bi um bi ummi alkitab fa hiya khidaj fa hiya khidaj illa an yakuna wara al-imam duk sallar da ba a karanta Fatiha ba khidaj tauyayya ce shine sunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Khadija an gane ana nufin tawaya mutumin da bai kai wata takwas ba aka wata tara ba aka haife shi shine khadij khidaj ragagga ce to kaga wannan ya nuna cewa sallah ta inganta wancan kuwa nuna bata inganta ba to shi yasa zance mafi inganci tun da wa hadisin muttafaqun ala raf'ihi wanga ko mukhtalifun na bai daukaka ba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya daga Jabir to sai a rinjayar da wancan akan wannan malamai suka ce ka'ida ta shidda ma salima min al-ittirab abinda ba a samu cece kuce akan shi ba na sanadi ko matani kamar hadisin Jabir wajen Abu Dawud da Imamun Nisa'i wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yawmal jumu'ati sinta ashara sa'a cikin ranar juma'a akwai wato sa'a guda goma sha biyu duk lokacin da mutum yayi addu'a Allah zai karba shine sinta ashara sai an ka kaddara sa'a faltamisuha akhir sa'atin ba'da al-asr ku neme ta a bayan sallar la'asar har zuwa ƙarshen sallar la'asar riwaya ta abi burda dan abi musa al-ash'ari inda muslim yake cewa shi abi burda sami'tu abi yaqul naji babana yana cewa hunna ma baina an yajlisa al-imam ila an tuqda as-salah babana na cewa tsakanin liman ya zauna a ƙari sallah kenan daidai lokacin sallah ne to kaga waccan ko ta ce har bayan sallar la'asar ko ba haka ba to kaga wacce riwaya an danganta ta zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye wannan riwaya kuma ta zo mauqufa ta zo marfu'a ta zo maqtu'a sai malamai suka ce to waccan ita za a gabatar an gane ni dan haka za a neme ta zuwa lokacin bayan don mi ba ta ma ta karo da waccan ba ana samun ta lokacin da ake sallah kuma bayan ba an kare sallah za ta ci gaba har wancan lokaci to shi yasa wani dan qur'aniyun nake jin shi wata rana yake cewa wai idan mutum ya faɗi magana biyu mi ka ɗauke shi mutumin banza ko ya yi ƙarya to malamai sun yi saɓani musamman ibnu abdulbar a cikin al-istizkar ya kawo maganganu sun kai guda 48 ko wani malami da aka ce ku neme ta lokaci kaza sai ce yalla lokaci kaza ne yalla lokaci kaza ne ko ba haka ba magana 48 to ai ba maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kirdado ne malamai suka yi sai ce wai a ce annabi ya faɗi magana ɗai ɗai ɗai har 48 kaga ya danganta maganar malamai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya samu ya taimaki kansa ranar tashin alkiyama za ka bada amsa gaban Allah subhanahu wataala akwai hadisi na Mughira dan Shu'ba wajen Abi Dawuda da Imam Tirmidhi hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-siqu yusalla alaihi bari dan da ya fado ba a haife shi ba ko ba haka ba ko ba shi ake cewa bari ba an ka ce ana masa sallah sai aka samu riwaya ta Jabir wajen Imam Tirmidhi at-tiflu la yusalla alaihi yaro ba a masa sallah wala yarithu baya gado wala yuras ba za a gare shi ba hatta yastahilla har sai ya koka ko ba haka ba kenan kaga wannan ta nuna har sai ya koka ba wai ba a masa sallah kwata kwata ba to sai wadansu malamai suka ce to kenan in bai zo dare ba ba za a masa sallah ba wadansu malamai suka ce as-siqtu yusalla alaihi hadisi ne wanda yake wato bai da ittirabi an danganta shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka zamu dauke shi mu bar riwaya ta baya wadda ta zo wadda ta ce ba za a yi masa sallah ba riwaya ta Jabir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam to kaga waɗannan ka'idodi ne da suka shafi yadda za a yi a hada nasoshi to sai malamai suka ce kakkamanta wani lokaci matinin hadisi wancan sanadi ne ko ba haka ba in an ce mutawatir ahad sanad to matani ma ana iya samun matsala bayan nassin ya inganta sanadin ya inganta sai malamai suka ce alqawlu yuqaddamu ala alfi'li ana gabatar da faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan aikin da yayi domin ka a zo a ce maka ya faɗa a ce maka kuma ga aikin da yayi ka samu matsala hadisi na jurhad yana cikin inda wajen Imam Bukhari ya kawo shi mu'allaqan sannan Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Imam Ahmad sun kawo shi mausulan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-fakhidh wa awra ka tattara ko al-awra ce sai hadisi kuma na Anas yanzu wajen Imam Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji Anas hasara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an fakhidhi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jaye rigarsa ana ganin farkon ka tattararsa to wanne za a aiki da shi wancan faɗa ne hukumci ne wannan aiki ne to sai mu gabatar da faɗarsa akan aiki don aikin yana yiwa shi ya keɓanta da shi akwai abubuwan da shi an yi masa rango mai bubu a yi muna ba kakkace hadisi ya ta karo da juna akwai hadisin abu huraira wanda imamul bukhari da imam muslim suka rawaito shi manza allah sallallahu alaihi wasallam naha anil wisal ya hana a sadar da azumi na sadarwa ma'ana ka ɗauki azumi har asuba har zuwa rana ta faɗi baka sha ruwa ba kuma kace zaka wuce har zuwa gobe an hada wannan amma sai an karwaito kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Ali ibn Abi Talib wanda Imam Ahmad ya kawo shi kuma hadisi ne ingantacce yuwasilu min as-sahar ila as-sahar manzon Allah sallallahu lokaci bai budin baki kawai sai ya wuce amma a wata riwaya ta Imam al-Bukhari da Imam Muslim sai ce yut'imuni rabbi ni Allah yake ciyar da ni kenan ni na bambanta da ku wanda Imam Anas da Ibn Umar da Abu Sa'id al-Khudri da Abu Huraira da Aisha su suka kawo wannan riwaya kuma Imam al-Bukhari da Muslim da Imam al-Baihaqi da Imam ad-Darimi da Imam al-Baghawi sun kawo ta to kaga sai ka gane cewa nan za a gabatar da fadar da yi don hukunci ce amma aikin yana iya canzawa idan muka dauka akwai hadisi na Uthman ibn Affan radiyallahu anhu yana cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yankihul muhrim wala yunkah wala yakhdhub wanda duk yayi harama ya shiga cikin aikin haji bai aure ko ba haka ba sannan kuma bai auren suwa sannan kuma bai neman aure shine ya khutubu nan ba ana nuna yana bayyin khutuba ta aikin haji ba balle ka ce to kenan duk wanda ya shiga aikin haji sai dai ba zai yi khutuba ba wannan hadisi akwai hadisin ibnu abbas shi ko imam bukhari da imam muslim suka rawaito shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inji ibnu abbas ya auri maimuna an gane ni lokacin da ya harama yana cikin aikin haji to kaga sun ci karo da juna ko ba haka ba to sai mu ce can ya ce ba a yi nan ko an ce ya yi malamai sun rinjaye da waccan saboda mi saboda nan aiki ne can kuma faɗa ce aikinsa yana yiwa shi ya keɓance shi ne Allah yana halatta masa ko ba haka ba to kai kuma tana yiwa an haramta ba to akan haka za ka tafiya sannan kuma akwai hadisi na abi ayyub al-ansari wanda yake muttafaqun alaihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tastaqbilu al-qiblata bi gha'itin wala bi bawl in kana in zaka yi fitsari ko kashi kakka kalli al-qibla kakka bata baya sai dai sharriqu aw gharribu da yake Madina ita in an dubi gabas ko yamma za a daidai da alƙibla amma wani wurin sai a ce ka dibi kudu da arewa don saboda can ne za su daidai da alƙibla sai a ce ka karkace musu ko ba haka ba to sai muka samu hadisin Abdullahi dan Umar yake cewa wata rana ya leka gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ya leka sai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dush amma kuma yana kallon Baitul Maqdis to kaga wannan hadisi zo ni ce a kaji wai an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana kaza a'a shi rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komi darasi ne dan ya ce ya leka bai hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci tunda ba ba zai sani abin da yake iya faruwa ba to amma sai mu ce ya zamu yi tunda tan ya ce kan mu yi tana yi wannan hususiya ce Allah ya bashi intahatil mushkila ko kuma in mutum yana cikin dush babu laifi waɗansu malamai suna ganin haka amma kuma a ce a'a ba za a kawo wannan hadisi ba ƙarya ne ba ƙarya bane tunda wanda ya rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na cikin sahih muslim malamai suka ce in hadisai suka ci karo da juna kana ganin kamar sun ci karo da juna to za a gabatar da hadisin da an ka faɗi dalili da wanda ba faɗi dalili ba ko ba haka ba ko magana yanzu mutane guda biyu suka kawo wannan ya faɗi dalili wannan bai faɗi dalili ba wani zaka amfani da shi wannan ya faɗi illa wannan bai faɗi illa ba wani zaka aiki da shi to hadisi na Abdullahi ibn Ukaym wajen Imam Nisa'i da Ibn Majah da Imam Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tantafi'u min al-maitati bi ihabin wala asab in dai dabba ta mutu ka ai amfani da fatarta ka ai amfani da jijiyarta ko jijiyoyinta amma ga hadisi na ibnu abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyo ya iske wata wato akuya ta mutu sai ce hallan tafa'tum bi jildiha shin me yasa ku yi amfani ba da fatarta sai sun ce qalu innaha maita ai ta mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innama haruma akluha tinta ne Allah ya haramta muku kenan kaga wannan illa ita ce za mu yi aiki da ita da haka hadisan ba su ci karo da juna ba kai ne baka gane ba sannan kuma malamai suka ce akwai wani misali wanda yana kusa da wannan duk da bai ke a kawo illa ba akwai hadisi na qais dan talq ibnu ali imamu tirmidhi da imamu ibnu habban sun kawo shi wani mutum ya zo ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi in mutum ya taba al'aurarsa meye hukuncin al'arwallarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hal huwa illa mudghatun minhu ai ba wani abu bane face wato wata tsoka ce daga wajensa ko badda'atun minhu wani sashi ne daga cikin jikinsa to kuma sai muka samu hadisi na hadisi Busra bintu Safwan tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man massa zakarahu falyatawadda duk wanda ya taba al'aura sai ya sake arwalla imamu ahmad da imamu malik da imamu shafi'i da imamu abu dawud da imamu nisa'i da sauran littattafan hadisi sun fitar da wannan hadisi to sai ka ce ya an kai haka ka sai a ce haka a'a ana nufin kamar nan wancan an hankalta ma illa da an ka ce wato wata gaba ce daga cikin jikinka wanda an ka ce duk wanda ya taba to ya sake alwala in hammaziyi ko ko wadiyi ko ɗaya daga cikin abubuwan da ke fita ya fita don lokacin da sun ya taba al'aura sai yana da hali guda biyu tana yiwa ya taba ne ba da ma tunanin ma wani abu ba wani lokaci kuma ya taba da niyyar ya ji daɗi to kaga in hammaziyi ko wadiyi ya fita falyatawadda in kuma bai fita ba wa hal huwa illa mudghatun minhu aw bid'atun minhu dan mu fahimci waɗannan hadisai kun ga waɗannan bincike ne masu matsala saboda an sa malamai gaba ɗaliban ilimi suna ba ta fatawa sai ka jira ce an saka cikin rikici ka fahimci yadda suke malamai suka ce daga cikin abubuwan da ake dubawa a cikin matani ana kallon malahu shahidun da kuma wanda bai da shahidi an ka samu nafsi yana da waɗanda suka karfafa shi da waɗanda shi ya zo ta gefe guda to sai a ɗauki wanda an da shahid hadisin abi musa al-ash'ari imamu abu dawud da imamu tirmizi suka ruwaito shi manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la nikaha illa bi waliyyin ba a yin aure sai akwai waliyi wanda kuma su turawa yanzu suna son a ce a'a yarka tana da izinin ta zabo wanda take so a daura mata aure da shi ko ba haka ba in dai ta kai 18 ta zama major ta hi ta zama karama tana da izinin ta zabo wanda take so to shi ko hadisi ya ce illa bi waliyyin amma wa sadaqin wa shahidai adlai hadisi bai kawo su ba wasa dakin ma babu hadisin da ya kawo shi ban ganshi ba amma wa shahidai adlin akwai riwaya da ta zo amma mauqufa ce daga ibnu abbas ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai suna ciki ina fatan kun fahimce ni amma hadisin bai tabbatar da su ba tunda an ce a sa shaidu a cikin al'amura to sai muka samu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliha imamu muslim ya ruwaito wannan hadisi aisha ta kawo shi to kaga wani zai zo ce a to ai kaga wannan hadisi an ce ita mace tana da izinin ta aure wanda take so ko ba haka ba to kaga sai su juyar da mu su kawo mun rikici su ce to ai ga hadisi musamman wanda yake son abi waɗancan masu kare haƙƙin ɗan adam amma kuma sai ga wata riwaya ta Aisha wata riwaya ce ta wato Aisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyuma imra'a ayyuma imra'atin ko wace mace duk macen da nakahat ta yi aure bi ghairi izni waliyiha ba tare da izinin waliyinta fa nikahuha batil fa nikahuha batil fa nikahuha batil aurenta babu shi to kaga wancan hadisi da ce la nikaha illa bi waliyin ga mun samu wanda ya karfafa shi ba za mu yi aiki da wancan ba amma zaka iske babban malami ya bada fatawar mace ta je ta aure da duk wanda ta ga dama in iyayenta ba su ba ta dama ba ga fasiki na sun yi aure mace ko kafiri sai a bashi izini shi yasa ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Sheikhul Azhar masu ba da fatawa a ƙasar Misra, Sheikh Shaltut babban malami ne, amma sai ce su sun tahi kan cewa mace tana iya ba da kanta ta yi aure. Saboda tasiri da irin waɗannan, wai hujjar su Allah ce fa in tsallaqaha fala tahillu lahu hatta tankiha an kace. Ba a ce hatta tunkaha ba. Ina fata an fahimce ni. Wai hatta tankiha ai Allah ce sai ta yi aure. alhali nan ana zancen zaura ne ko ba haka ba akwai sabani ma zaura ko za ta iya bada kanta amma budurwa wadda ba san ciwon kanta ba karamar yarinya shikenan kenan sun ba da izina a sai ayi zina wannan ba zai taba yiwa ba to sai malamai suka ce a cikin jam'u bainan nusus akwai ka'ida ta hudu ta uku in kana son ka gane nasoshi shine ka kalli ma'anan nassi suka ce akwai ka'idodi akwai in nassi yazo akwai abin da suke kira annasu wanda yake ɗaukan ma'ana ɗaya ma la yahtamilu illa ma'anan والظاهر akwai wanda yana ɗaukan ma'ana biyu amma guda ta fi ƙarfi to in sun ci karo wani na fi ƙarfi da mai ɗai da mai biyu wanne ne fi ƙarfi wanda ke ɗaukan ma'ana ɗaya tun da shi bai ɗaukar tawili sai malamai suka ce hadisi na Jabir wajen Imamu Muslim manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza jaa ahadukum yawmal jumu'a idan ɗaya daga cikin ku ya zo ranar jumu'a wal imamu yakhtubu liman yana yin khutba falyarka rak'ataini yayi raka'a guda biyu wal yatajawwaz fihima amma ya takaita kai masu tsawo ko ba hadisi bane sai muka samu hadisi na Abdullahi dan Busr wanda kuma yake cewa ja'a rajulun wani mutum yazo yatakhatta riqaban nas yana ketara mutane ko wuyan mutane ko wuyoyin mutane yawmal jumu'a ranar jumu'a wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutub manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana khutba sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce ijlis faqad azaita ka zauna ka cutar da mutane to kaga mu nan sai a ce in ka shigo masallaci liman na khutba ba za a yi ba ba za a yi nafila ba to can wancan mutumin zaka kalli illa ne domin nassi ce mai yayi kayi wanga wanda suke ce ma annasu a tsarin su ko ba haka ba wanga ko cutar da mutane yake ya zo yana ƙetaren mutane aka ce ya zauna kaga ba ana zancen nafila bane babu ma wuri ne to kaga dole haka za kai ka fahimci cewa ana yi kakkace malamai sun batar da kai sai ka fahimci cewa wancan bai ɗaukan ma'ana in ba a yi ba wanga ko yana iya ɗaukan lalura ce tassa an kace mai ya zauna saboda yana ƙetare mutane mun fahimci wannan da kyau kakka zo ka ce a'a ai wanga hadisi ya ce kaza ai kuma wanga hadisi ya ce kaza babu matsala an gane ko sannan kuma in muna son mu gane misali na biyu akwai hadisi na Aisha wanda Imamul Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi wato Aisha take cewa جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته من ذا الله صلى الله عليه وسلم لو كتند ذا أصلى تخسوفي وتشافر وتقرانا حسكن سكو تو سيبين كراتونسا أما رواية تازوت ابن عباس إذا ما تنتكين صحيح البخاري ده صحيح مسلم ابن عباس يتشي من ذا الله صلى الله عليه وسلم وترانا لسل خسوفي فقرأ نحوا من qira'ati suratul baqara ya karanta kamar abin da ya tsawon suratul baqara to kaga wannan sai ya nuna maka cewa nahwan bai ce ya karanta suratul baqara ba kenan bai ji karatun ba to kenan asirce ake yi to amma wancan na farko tace jahara ya bayyana to kaga nafsi ne bai dauka tawili amma da da ibnu abbas ya ce nahwan tana yi wa yana bayan mutane bai kai gaji ba saboda wannan lokacin babu microphone an fahimce ni to dole za mu gabatar da riwaya ta don ita ba ta ɗauka sashe kakka zo ka ce kaza kakka ce kaza kakka ce kaza sannan malamai suka ce in nasu ya zo zahir ne yana ɗaukan ma'ana biyu amma guda ta fi ƙarfi akwai mu'awwal wanda shi kuma dole sai an yi tawilin sa an maida shi zuwa ga wuri ya fassara shi to na za mu gabatar da mai ɗaukan ma'ana biyu guda ta fi ƙarfi domin wancan sai an yi tawilin sa حديث نبي موسى الأشعري رضي الله عنه إمام أبو داود ده إمام الترمذي سكر ويتوشي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا نكاح إلا بولي منكاوشي حديث ابن عباس يكيتي وعند مسلم الأيم أحق بنفسها من وليها ما تدبات نعوريتي الأيم كو تدهك والنظام قباتر أحق تنايوا إتأدى إذن انت بعد داما أورا متى amma wancan la nikaha illa bi waliyin zahir ne bai ɗauka shakka an gane ni amma wannan tana yiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kakkuyi mata aure sai ta yarda shine a haƙu bi abanga kenan sai yardar ta tafi cancanta bi daga tawaliyin ta to sai malamai suka ce kuma za a gabatar da ka'ida ta uku al mubayyan al mujmal in nafsi ya zo a dunkule sai an ka samu nafsi wanda ya bayyana wanne za a aiki da shi wanda ya bayyana ko ba haka nan bane sai malamai suka ce misali shi abin da ake kira wato almubayyan da almujmal shi almujmal wato almubayyan ma dalla ala almurad min ghairi ishkal shi ko almujmal ma yahtamilu aktharu min ma'nan bila rujhan qala ta'ala to mun zo cikin alqur'ani gaba dai Allah ce wa atu haqqahu yawma hasadihi ku bada zakka haƙƙin abin da kuka noma ranar girbin shi yawma hasadihi ko yawma hisadihi kira'o'i ne sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga nan ba a san haƙƙin ba kaɗan ko mai yawa amma tunda an ce a bada haƙƙi ko kaɗan kenan ko da mai ɗai kai yi akwai zakka gare su ko ba haka ba to wannan mujmal ne sai hadisi na ibnu umar ya zo inda imamul bukhari da hadisin jabir dan muslim manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Fi ma saƙati sama'u wal uyunu aw kana asariyan al'ushru abinda sama ta zuba ma ruwa domin ba ita ke shayarwa ba Allah ko wal uyunu ko maremari suna gudana suka shayar da abu aw kana asariyan ko ko abinda aka iske domin asar shine tuntube ka zo ka iske kawai ga abu ya shiru ba a san mai shi ba cikin wani kunkurmin daji to al'ushru in za a ba da zakka za a ba da ɗai bisa goma saboda baka wahala ba amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ba su qiya bin nadhi nisful ushur abinda ya zamanto shayar da shi ruwa akai ko da wasaki ko da guga ko ba haka ba wasu na cewa wasaki wasu na cewa guga ko aka sa injin ya bashi ruwa to nisful ushri an kalli wahala ka zaka kasa ka ba da rabin goma wato ka kasa kashi goma sai ka fitar da kashi ɗaya shi ma ka raba shi biyu ka ba da rabi wannan shine abin da sunna tace kaga waccan yau haqqahu bata bayyana shi ba hadisin Jabir wato yazo yayi bayanin ko bi ake rihi wanda hadisi na Ibn Umar wanda yake na cikin Sahih al-Bukhari kakkace an samu matsala babu wata matsala da an ka samu haka zaka duba hadisi na Aisha wanda zo cikin Sahih Muslim wanda take cewa zamani an sabkar da aya wadda take nuna kafin a shafe ta zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashru rada'atin ma'lumatin yuharrimna sai an sha nono so goma yaro ya sha so goma shan nan da ya sha shi da kanshi ya kau da kai ne ya koma to sha ne ko kuma kwana goma daban-daban amma dai da ya sha yana tsotsa ya kau da kansa ya dawo biyu in dai shi da kanshi ne to kaga wannan ta nuna goma amma hadisi na ummul fadli bintul harith wanda kuma shi bayana cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la tuharrimu ar-rad'atu aw ar-rad'atani aw al-massatu aw al-massatani tsotsa ɗaya ko biyu ba za su abin gaba shayarwa ɗai ko biyu ba za su haramta suwa ba to kaga wagga ta ce ɗai ko biyu ba ta nuna uku ba suna haramta kuma su haramta hudu suna haramta kuma su haramtawa sai waccan riwaya ta ce can da goma ne sai aka dawo da su biyar to kaga wannan ita za ta fassara maka abin da ake nufi kaga wancan ya zamanto mu'awwal wanga kuma ya zamanto zahir malamai suke cewa in aka samu nafsi da khas da am wannan ya zo gaba ɗaya abinda ake kira am shine nassin da ya zo ya haɗe abubuwa daban nassi khas shine wanda ya kore wani abu al khas suka ce qasru hukmi al ami ala ba'd afradihi a keɓance su a ce ba da su ba allaful am sun ka ce al mustaghriqu li kulli ma yasluhu lahu duf'atan wahida nafsi yazo ya ce dukkan mutane su an ce su yi kaza sai a ce banda wane da wane to ai kaga na karshen shi za a aiki da shi haka ne ko ba haka ba hadisin ibnu umar daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da cikin sahihul bukhari da sahihu da imam jabir shi kuma da cikin sahihu muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace fi ma saqati samau aw al-uyun aw kana athariyan al-ushru yanzu muka karanta wannan hadisi ko ba haka ba wa ma suqiya bin nadhi al-ushru in sama ta bayar ko ko godabe yazo ya bashi ruwa ko ko ka zo ka iske shi haka kawai bagas to zaka bada kasa kashi goma in kuma kai ka bashi ruwa ko ba haka ba to za ka ba ka kasa kashi goma ka fitar da kashi ɗaya sannan ka raba wancan kashi biyu ka ba da ɗaya to sai muka samu hadisi na abi sa'id al-khudri al-muttafaq alaihi imam al-bukhari da imam muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace laysa fi ma duna khamsi awsuqin sadaqa duk abinda bai kai wuski biyar ba to bai da zakka shine su malamai suka ce 60 sa'an shine wusq domin al-wusq shine al-jam'u فلا أقسم بالشفق والليل وما وثق أي وما جمع ستون ساعة كاغا waɗansu malamai suka ce ko tiya ɗaya kai sai ka bada zakka a'a laysa fi ma duna khamsi awsuqin sadaqa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dan haka fiqhu zaka babban malami in bai san da wannan hadisi mun saka yana tafiya yana alfahari yana cewa ai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nisful ushur kawai a zuko wa atu haqqahu bi mahsul a'a laysa fi ma duna khamsu aw sittin sadaqa sai an samu sa'i 60 su'a wato wuski daya 60 60 so biyar kenan 300 in an auna wannan lokaci ne in ya kai za a fita mishi da zakka sannan kuma malamai suka ce in an ka samu nassi muqayyad an ka samu mutlaq za a gabatar da muqayyad akan mutlaq wani nassi ya zo ya saki abu sake wawai wani ya zo ya ce to za a rage shine suka ce al muqayyad ma dalla ala fardin sha'i'in fi jinsihi muayyanin aw mawsufin bi wasfin za'idin ala haqiqati jinsihi shi ko al mutlaq ma dalla ala fardin sha'i'in fi jinsihi ghayra muayyan wannan ya zo ya ce duka za a yi sai wani wuri Allah ce a rage sai dan qur'ani zaka ce wai wani wuri an ce Allah ya ce ai duka kuma dole ce a rage to cikin qur'ani ma akwai shi Allah subhanahu wataala ce min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn ko ba ka ce ba to kaga wannan ai mutlaq ne sai wani wuri sai zo ce aw daynin ghayra mudar ko bashi wanda ba zai cutar ba to nan ba ana nufin bashi wanda ba zai cutar ba in kana biyan mutane bashi in an karbe dukiyarka ai an ka za su talauce ba shi ake nufi ba dan wani dan qur'ani na ji na ji labari wai ya ce a'a in dai bashi zai cutar da ƴaƴanka to ba za a bayar ba kuma me kace kuɗin mutane a'a nan ghaira mudar bashi mai cutarwa bashi na haramun an ga mutane za su zalunce ka to ba za a bayar ba bashin da ake shakkar ana bin ka mudar ne amma bashin da tabbas ne wannan ghaira mudar dan mu fahimci wannan kan Qur'ani yazo ya sace ka ce ma kaji mallamai sun ce kaza ko kaji mallamai sun ce kaza kun fahimci wannan da kyau in baka fahimci wannan ba ina fata an fahimce ni Allah subhanahu wa ta'ala ce hurrimat alaikumul maitatu sai ce mi waddam kaga ai jini ya shigo ko a cikin an'am sai ce qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan to masfuh Allah yake nufi in kai baka gane ba sai ka koma ka fahimci alqur'anin kafin ka shiga cikin hadisai sannan malamai suka ce ka'ida ta shidda yuqaddamu al-hadru shi ne alman'u kenan alal ibaha in an ka samu nassi ya ce ka ayi wani ya ce ayi malamai suka ce mu gabatar da wanda ya ce ka ayi don mi don in mun aikata tana yi wa an hana mu ɗauki zunubi amma kaga in mun ƙi ba mu ɗauki zunubi mu samu lada ba sai malamai suka ce ina za a samun wannan suka ce to mu dubi na soshi Allah ya ce wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salafa ko ba haka ba sai kuma yace wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum to kaga wa an tajma'u bainal ukhtaini alqur'ani ne ta hana hada yan uwa guda biyu ta hanyar aure to amma illa ma malakat aymanukum to da milkul yamin ana iya hada su baiwa biyu ne ya halatta ka take su koko wannan ka aure ta wannan kuma watsin baiwarka to kaga sai mu kalli ayar da sai alhaz ta hana domin kakka ce ka aikata abin da akwai shubuha ka afka cikin haramun sai ka barta wannan alqur'ani ne kuma to don haka sai su koma muna mu gani sannan kuma malamai suka ce to anan akwai sabani tsakankanin malamai kun ga muna samun a ce azumin asabar haramun ne ko ba haka nan bane azumin juma'a haramun ne ita kadai in ba a hada shi da asabar ba to sai kuma an kai kasari arfa ta zo ranar juma'a za a yi ko ba za a yi ba to na aka yi sabani waɗansu malamai suka ce nan za mu gabatar da hadar alal ibaha waɗansu suka ce a'a waɗannan zawatul asbabi ne suna da sabubba waɗannan ba su da matsala ba mutlaq ba ina fata an fahimce ni saboda yanzu misali an ce ba a yi magawa sallah lokacin da ranar ta faɗo an ce ka ai sallah ko ba ka ba kuma yanzu ga wani mutum ya mutu za a yi masa sallah ko ba za a yi ba waɗansu malamai suka ce to nafila mutlaka ake nufi an gane ne amma wadda ta zamanto tana da nassin da yace a yi ta wannan babu matsala dan haka wannan kaɗan ne daga cikin irin in an samu matsala tsakankanin nassoshi sannan malamai suka ce ana gabatar da almantuq nassi wanda ya zo ƙarara alal mafhum akan abin da an ka fahimta ya za mu gane wannan can Allah subhanahu wa ta'ala ya ce cikin suratul Ali Imran, Ya ayyuhal ladina amanu, la ta'kulun riba a za'afan mu za'afa, kakku ci riba linkin balinkin sai sun ka ce to, ai, percent bai da matsala. Mafum ne, ko ba haka ba? To, amma cikin bakara sai Allah ya ce, he, allazina ya'kuluna riba bai ce kaɗan ko mai yawa ba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas kuma Allah ya ce yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat bari mai karatu irin namu na gida ko ba haka ba kuma ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya ma baqiya min riba in kuntum mu'minin don ɗaya kana son masu bankuna su rinka baka kuɗi shi kenan da ka zakuwa ka haramta ka halatta riba adafan mudafa nassi ne ya zo ya iske suna yin ninkin ba ninkin ba wai don saboda ninkin ba ninkin ba ya halatta ko kaɗan ne ma baki Allah ci don abin da ya saura to don haka za a gabatar da mantuk wanda ya zo karara akan abin da kai ka fahimta tun da adafan mudafa fahimta shi ne wanga ko ma baqiya nassi ne karara wannan ka'ida ce wadda ta shahi ma'ana sannan kuma akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Sa'id al-Khudri ya wato ya ruwaito shi Abu Dawuda da Imam Tirmidhi da suka kawo shi da sauran malaman hadisi wanda an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai bi'ir buda'a wata rijiya ce ana jefa abubuwa da dama a cikin ta ko ba haka ba da sauran abubuwa masu wari da sauran kyallaye na abin nan na haila sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ma'u tahurun la yunajjisuhu shay' in dai ruwa yana tsarki babu abin da zai sa shi ya kazanta amma sai ga riwaya ta ibnu umar wajen abi dawud da imamu tirmidhi da kuma wani su surwaito wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath imma ya kai qullatayn buwa mu da qulla wadansu malamai sun kace shantali biyu wasu sun kace moda biyu wasu sun kace tano biyu saboda qulla wani abu ne na auna ruwa amma ko ƙwarya abu ne wanda ana ɗaukar ruwa to kaga wannan za mu fahimci cewa kenan in ya kai wannan ba zai yi najasa ba sai waɗansu malamai suka ce akwai wata riwaya da ta ce lam yunajjishu shay'un babu abin da zai san sashi yi najisa to kaga wancan ya ce in ya kai kullata ne ba zai dauka ba wanga ko ya ce in tahurun na la yunajjisuhu shay to ya zamu mu haɗa waɗannan riwayoyi ko ba haka nan bane kaga kana ɗalibi za a kama wannan tambaya muna lokacin da ɗalibai suna son su tambayi malami abin da bai sani ba don su kawo masa matsala son alfahari ko a kawo rikici don a nuna maka hadisan ba za a yi aiki da su ba a'a lam yunajjisu shay'un ba in yana kullataini ba lam yahmil al-khabath ko to lam yunajjisu shay'un illa ma ghayyara ta'amahu aw rihahu aw lawnahu sai abin da ya zama to ya canza shi domin najasa in ta canza shi to ya hita daga zaman tsarkakakke shine abin da ake son a gaba tsakanin hadisan malami mai ɗauka ya ce lokaci ya matso to kuma akwai sauran ƙa'ida guda wallahi da ba mu taɓa ba wadda take tana da alaƙa da mai riwaya shi kanshi wanda yi riwaya akwai yadda ake tacewa tsakankanin su sati mai zuwa in Allah ya kai muna rai sai mun taɓa wannan ƙa'ida ta hudu sannan mu ci gaba da tafsirin mu saboda mun shigo lokaci wanda akwai matsaloli da dama kuna jin dai mun tattabo waɗannan matsaloli kuma kuna jin malamai wani lokaci suna tattabowa a tsakankanin su dan saboda ɗalibin ilimi ya zamanto akan basira cikin matsaloli na ilimi abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh